قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا قوما قوة جماد الثاني هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو دايا داري هدو دا أربعين دا بكوي daidai da biyu ga watan goma miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin da ake kira masjidil bukhari da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin muhtasaru zadil ma'at littafi ne na babban malami ibn al-qayyim rahmatullahi alai wanda a sheikh muhammad ibn abdul wahab ya takaita shi cikin mujalladi guda wannan kuma shine darasi na saba'in da shida a darasin da ya gabata malam ya karantar da mu fasalin da yake bayani game da bayan tabbatar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a garin madina Allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafe shi da taimakonsa ya kuma haɗa shi da mutanen arziki sahabbansa kirkaka Allah maɗaukakin sarki kuma ya yi amfani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wajen haɗa tsakanin zukatansu bayan mummunar adawa da ƙiyayya da gaba da ke tsakaninsu wanda ainihin wato manyan mataimaka addinin Allah da kuma rundunar musulunci daga baƙaƙe da farare sun ba wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa Alihi kariya sun ba da ransu a kansa sun gabatar da ƙaunar annabi sallallahu Alaihi wasallam fiye da ƙaunar da suke wa iyayensu da suka haife su sun ƙaddamar da ƙaunar da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da ƙaunar da suke yi wa ‘ya'yayensu da matayensu da dukkan wani abin ƙauna a wurinsu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zamto shi ne ya fi cancantar su so shi fiye da yadda suke son kansu. Wannan ya sa larabawa, Yahudawa suka haɗe wuri guda suka kuma nufaci al'umman musulmi wajen ganin sun share ta a doron ƙasa, suka ci ɗamara, suka kuma zage dantse, suka yoca bayan ganganko da suka yo ta kowane ɓangare don ganin wannan ingantacciyar tawaga ta Allah maɗaukakin sarki an kai ƙarshenta. Allah maɗaukakin sarki yana ta umartar annabi sallallahu Alaihi wasallam da sahabbansa da yin haƙuri, da afuwa, da kau da kai, a hankali a hankali har zuwa lokacin da suka yi ƙarfi kuma ɓangarensu ya samu ainihin wato ƙarfafa, to a daidai wannan lokaci aka ba su izini da sa iya yin yaƙi. amma shi ma a wannan lokaci ba a farlanta musu yakin ba amma dai an bashe ya zamanto an ba su zaɓi ko su yi ko kuma su haƙura udhina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir to wannan shine abinda ainihin wato ya faru a wannan lokaci na farko har zuwa lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ba da nasara ya kuma yi umarni na bai ɗaya na a yaƙi mushirikai kafatan duk ga baki ɗayansu wa ƙatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum bayan waccan aya udhina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu an yi izini ga waɗanda aka yaƙe su bisa zalunci cewa an zalunce su yanzu suna da ikon ko su yafe ko su rama wa inna allaha ala nasrihim laqadir kuma Allah mai cikakken iko ne akan taimakon su to sai kuma aka sake ba su wani umarni na gaba wanda wannan shine ya farlanta musu yaƙar duk wanda ya yaƙe su duk wanda ya nuna musu ɗan yatsa su lakuce masa hanci wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin da wannan ne aka ba musulmi dama su zama cikin shiri wanda bai taba su ba kar su taba shi wanda bai yaƙe su ba kar su yaƙe su kar su yaƙe shi amma duk wanda yake ganin wato laɓalaɓansu yake ganin cinta ya kawo musu farmaki su kai masa farmaki to daga nan kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya farlanta ƙitalal mushriki na kafatan wanda da an haramta shi sannan aka ba da izini sannan aka yi umarni da shi ga wanda ya fara yaƙa su su yaƙe shi sannan kuma aka ba da umarni na uku na yaƙar ga baki ɗayan mushrikai ko dai ya zamanto fardu kifaya ko kuma fardu a fardu ainin ko ya zama fardu kifaya sai ya zama wannan umarnin na yakar mushrikai wa qatilul mushrikina kafatan sai ya zamto ko dai imma ala fardu ainin aw ala fardu kifayatin in ya zamanto ala fardu ainin kamar yana kan kowa da kowa kenan in ya zama ala fardu kifayatin sai ya zamto yana kan wasu in wasu sun yi wannan aiki sun ɗauke wa ragowar musulmi wannan kuma shine kaulin da ya fi zama mashahuri game da ainihin wato wannan to bayan nan muna cikin tattaunawa game da yadda Allah maɗaukakin sarki ya kawo wa al'umman musulmi wata haja mai ƙima mai daraja mai matuƙar mahimmanci ita ce aljanna Allah maɗaukakin sarki ke so su ya wato ya yi cinikayya su yi wata hulɗa ta kasuwanci tsakanin muminai da shi su ga wata haja aljanna Allah maɗaukakin sarki yana son ya samu mai siyanta abinda Allah maɗaukakin sarki ke bukata a bashi na tukwici ko kuma a bashi na kuɗi a madadin wannan haja ta aljanna shine rayuka da dukiyoyi ko kuma ka ce rayuka inna Allah hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna wannan shine abinda kusan Sheikh Ibn al-Qayyim ya kawo mana wata magana mai daukar hankali game da abinda ya shafi wannan katafariyar haja ta aljanna wanda sadakin wannan haja shine bazulun nafsi wal mal a ɗauko dukiya kacokan a bayar kuma ta cancanci fiye da haka a ɗauki rai kacokan a miƙa in dai in mutum ya tattara dukiyarsa ya miƙa ya tattara ransa ya bayar ƙarshe aljanna za a bashi wannan kasuwanci ya yi riba wannan kasuwanci ya yi riba babu faduwa a cikinsa sai dai kash matsoraci ko da an yi masa tallan wannan haja baya iya tayawa kuma hajar tana da daraja da tsada ba ta yi wato darajarta ba ta zamto ta zube ba ballantana kowa ma ya iya tayawa sannan farashinta bai karye ba ballantana masu siye bashi ganin cewa ta karye ana neman kai da ita masu wa'inda ba masu da kuɗi su zo su ce za su taya aljanna ƙimata ta wuce haka da aka aka tallata ta a kasuwar masu so amma fa ubangijin wannan haja bai yadda da wani abu na kuɗi ba da za a iya ɗauka a bayar duna bazilin nufosi in ba ba da rai ba rai Allah ta'ala yake so a bashi shi kuma ya ba da wannan haja to ana maganar rai fata akharal battaluna malalata sai suka ja da baya wa ƙamal muhibbuna masu son wannan haja su kuma sai suka miƙe yantaziruna suna kallon ayyuhum yuslihu an takuna nafsuhu thaman wane ne zai fi dacewa da cancantar ransa ya zama shine wannan ainihin kuɗin fadarati sil'atu bainahum wannan yasa sai wannan haja ta dinga zagayawa tsakanin su wannan yace shine wannan yace shi zai siya wa waqa'at fi yadi sai ta fada hannun azillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirin ina ganin anan muka tsaya qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala laqad kana laqad kafura al mud'una lil mahabba ɗulibo bi iqamatil bayyina laqad kathura almuddauna lil mahabba masu da'awar suna son wannan hajar sun yawa duk wanda ka taba shi zai ce yana son aljanna duk wanda ka taba shi zaka ga yana cewa babban burinsa Allah ya bashi aljanna da haka sai zama masu da'awar san aljanna sun yawa ɗulibo dan haka sai aka neme su tunda sun yi da'awa bi iqamatil bayyina da su kawo hujja cewa da gaske suna so al bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara ina fata an gane duk wanda yayi da'awa to ya kawo sheda da haka masu da'awar san aljannan nan sun yawa su kawo su wato su gabatar da wata shaida da wata ainihin bayyana hujja da take tabbatar da cewa da gaske suna san aljanna domin falauyu udannasu bi da'awahum ladda alkhaliyu harakata shaje da dai ana ba wa mutane abin da suka yi da'awa ladda arijalun amwala qaumin wa dima'ahum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan hadisin yake cewa law yu'dan nasu bi da'awahum da da zarar mutane sun yi da'awa sai a ɗauki abin da suka yi da'awa a basu a to da lalle an samu mutane sun dinga kilemin da da'awar dukiyar da ba tasu wasu ce tasu ce tunda ba a neman kawo shaida kawai mutum zai zo ya kalli wannan mota ya ce tasa ce a ce to ba shi mukulli inda haka ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ladda arijalun amwala qaumin wa dima'ahum to da an dinga samun masu kin Allah da wato rashin tsoron mutuwa da ranar lahira sun dinga kilemin ɗin dukiyoyin mutane da jinanansu sai dai matsalar ba haka take ba lakin albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara to shine ne sai malam yayi wata karin magana yake cewa da dai mutane da zarar sun yi da'awa sai a yadda da da'awarsu kuma a ba su abin da suka yi da'awa ladda alkhaliya alkhaliya alladhi la hamma lahu allazi ya'ishu rahatal bal shine alkhaliya to da wanda bai ji ba bai gani ba ko kuma da wani wanda yake cikin hutu a inuwa to da yayi da'awar harakatar shaje wato kuna da bacin ran wanda ke cikin bakin ciki yake ciki ma'ana da abin da'awa ne gawa na can yana cikin takaici da bakin ciki yana kuka gawa na shi kuma cikin hutu cikin farin ciki to inda ana karɓar da awon mutane babu hujja to da ƙila wancan da yake cikin murna cikin farin ciki da hutu da ya yi da'awar shi ma yana taya wancan wanda ke cikin baƙin ciki baƙin ciki alkhaliya kenan wanda yake cikin hutu da ka kalle shi ba shi da wata damuwa amma an yi magana ya ce ai abin da ke damun wani ni ma yana damuna amma me ya nuna haka a zahiri a aikace babu alama amma a da'awa yana cewa ainihin wato yana tare da wani a cikin damuwar da yake ciki damuwar wani tana damunsa me yake nuna alamun haka babu ma'ana da a ce mutane da'awa ta fatar baki ita kadai ta wadatar to da wa'inda za su dinga da'awoyi sun yi yawa amma in ka kawo da'awa ka ce kana son annabi sallallahu alaihi wasallam wannan da'awa ce kuma babu wani musulmi da yake amsa sunan musulunci da baya da wannan da'awar to amma a wurin Allah madaukakin sarki shi Allah madaukakin sarki ya san wanda da'awarsa ta gaskiya ce ya san wanda da'awarsa ta bogi ce to amma duk da haka ya kamata a samar da wata shaida da za ta tabbatar da gaske da'awar da kai da gaske kake to sai aka kawo wasu abubuwa waɗanda su ne shaidu da alamomi da ke tabbatar da da'awarka ina fata an gane fatanawwa almudda'una fi shuhudi fatanawwa almudda'una fi shuhudi faqila la tathbutu hadhihi ad-da'wati illa bi bayyina qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah fatanawwa almudda'una dan haka sai masu da'awa masu kilemin masu da'awa sai suka nau'antu nau'i nau'i fi shuhudi wajen gabatar da shaida faƙila sai aka ce la tathbutu hadhihi da'awa wannan da'awa da kuke yi ba za ta tabbata ba illa bi bayyinatin sai da hujja sai ka gabatar da hujja akan da'awarka kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratu Ali Imran aya ta 31 yace qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim Allah ta'ala yace qul kace da su in shardiya ce sharadi in kuntum tuhibbuna Allah idan har da gaske da a wadda kuke ta san Allah ta gaske ce kuna san Allah fattabi'uni ku bi ni ma'ana ku bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alamar san Allah ga kana bin manzan Allah sau da kafa kaga kenan yanzu da'awar san Allah da'awa ce ana gane da'awarka ta gaske ce duba da yanda kai riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in aka ganka babu sassauci ba daga kafa game da koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam da riko da sunnarsa to lallai da awakka ta san Allah ta gaske ce amma aka ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da daraja da kima a idanka aka ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama umarninsa ba shi da balu a wajenka aka ga kana fifita wani akan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to alama ce ta cewa kaunar da kake da'awa kana wa Allah ba ta gaskiya bace domin alamar da'awar san Allah ta gaskiya shine bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai Allah ta'ala ce to in ka nuna wannan shaidar menene shaidar kana san Allah shine ka bi manzon Allah to in ku ka gabatar da wannan shaida ta bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yuhibbukum Allah Allah shi kuma zai soka bugu da ƙari zai gafarta maka zanubanka an fahimta ko kaga ashe da'awar da'awa ce kowa ma zai iya yi to amma duk sanda kai da'awa sai ka kawo shaida ka zo ka ce wannan rediyon ta ka ce kawo shaida sai ka zo da rasitinta sai ka zo da wanda ka siya a wajensa sai ka zo da waɗanda suka raka ka ka siyo shi kuma wanda take hannunsa kai kuma ka ce ta kace ina shaida ba rasiti ba wanda ya siya a wajensa babu shaidu na waɗanda suka san ya siya rediyo ta waye ta wanda ya kawo shaida ce amma ka zo kai da awar rediyon nan taka ce kawo shaida babu ina rasid babu ina wajen wa ka siya babu suwaye suka san rediyon nan taka ce babu amma fa ga ka kana cewa fa kai fa sai an baka rediyo taka ce wannan da'awar ta gaskiya ce ko ta bogi ce ko kun fahimci wannan misalin to fata'akhkhara al-khalqu kulluhum da aka gaba ɗaya halitta sai suka ja baya suna jin an ce a gabatar da shaidar cewa da gaske suna son aljanna fata'akhkhara al-khalqu halittar Allah gaba ɗaya sai suka janye suka ja da baya wa thabata atba'ur rasul game da da'awar san Allah ma da aka ce in kuna san Allah da gaske to ku bi manzan Allah to sai gaba ɗaya halitta sai ta noƙe wa sabata atba'ur rasul mabiyan manzan Allah su kaɗai suka tabbata a cikin masoyan Allah na gaske sai aka gano mabiyan manzan Allah su kaɗai ne da aka yi wanda suka yi da'awar aka ce to ku bi manzan Allah sai mabiya manzan Allah su kaɗai ne suka tsaya fi af'alihi cikin koyi da ayyukansa wa aqwalihi da maganganunsa wa hadihi da koyarwarsa wa akhlaqihi da halayensa wa ɗulibu bi adalatil bayyana faƙila la tuqbalu adalatu illa bi tazkiya wa ɗulibu su dai masu wannan da'awar sai aka kuma neman su bi adalatil bayyana cewa shaidun da za su gabatar ana son su gabatar da shaidu adalai mutanen kirki faƙila sai aka ce da su la tuqbalu adalatu ba za a karɓi cewa wani adali ba ne illa bi tazkiyatin sai an yi tazkiya sai an tsarkake sai an samu recommendation daga wasu mahimman mutane yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im wa'anda zaka gabatar a matsayin shaidu sune wa'anda suna yin jihadi fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im ba kuma su tsoran zargin mai zargi Allah ya sa kuna gane wannan bayanin da malam yake yi an gane ko da haka sai zamto farkon maganar mu ana magana akan wancan haja ta aljanna ko kun fahimta don haka sai zamanto masu da'awar suna son ta sun yawa sai aka ce a gabatar da shaida domin da kowa in yazo ya ce yana son abu ko yana da'awar abu za a ce an yarda to da kowa ma zai shiga cikin rigar da'awa ya ce yana so ko yana da'awa da haka sai aka ce a gabatar da shaidu sai mala ya bada misali da faɗin Allah qul in kuntum tuhibbuna Allah cewa inda gaske kuna son Allah ku bi manzon Allah alamar kana son Allah shaidar da zaka gabatar ko da kai da awa shine ga kana bin manzon Allah in kana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ka gabatar da ingantacciyar shaida ta da'awarka ta son Allah ta gaskiya ce to ana faɗar wannan sai masu da'awar ƙarya game da san Allah sai suka noke mabiyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka tabbata domin su ne masu san Allah na gaske an fahimta ko da haka sai zamto ainihin wato mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin maganganunsa da ayyukansa da koyarwarsa da ɗabi'unsa sai kuma aka nemi su kawo shaidu kuma shaidun nan adalai ba a karɓar adala sai an yi taskiya ba kai ne zaka zo ka ce ai wane ne mutumin kirki ya zama shaidarka ba sai an samu masana tazkiya sun ba wa mutum tazkiya tazkiyar shine yujahidu na fi sabilillahi wala yakhafuna lawmata la'im duk wanda za su zo su tabbatar da shaida cewa da gaske cikin shaidunka a same su suna yin jihadi saboda Allah sannan ba sa tsoron zargin mai zargi to nan ma fata akhara aktharul mudda'ina lil mahabba mafi yawa da yawa daga cikin waɗanda suke da'awar ƙauna su ma sai suka ja da baya suka noke wa qamal mujahiduna sai kuma masu jihadi su kuma a nan gurin sai suka tsaya an ce su waye adalai cikin shaidu din sai wanda yake jihadi yake kuma tsayawa akan addini baya tsoron zargin mai zargi nan ma sai aka samu da yawa daga cikin mutane sun noke dan ba su cika wannan ka'idar ba sai aka samu almujahiduna masu jihadi su kuma sai suka tsaya sai suka suka cancanci wannan shaida faqila lahum sai aka kuma ce musu inna nufusal muhibbina wa amwalahum laysat lahum fasallamu ma waqa alaihi al'aqdu wa aqdu tabayu'i yujibu taslima min aljanibain sai aka kuma cewa masu san aljannan nan masu da'awar suna san aljanna ko sai aka ce inna nufusal muhibbina lalle rai rayukan masu ƙaunar aljannan nan wa amwalahum da dukiyoyin masu ƙaunar aljannan nan laysat lahum yanzu ba nasu bane in dai suna son wannan hajar duk abin da ka mallaka da dukiya yanzu ba naka bane ranka ba naka bane fasallamu ma waqa alaihi alaqadu sai suka mika abinda da shine wannan ƙulla ciniki zai zai tabbata wa aqadu tabayu'i kulluwar ciniki yujibu taslima ya wajabta miƙawa minal janibaini daga tsakanin mai siye da mai siyarwa haka ne yanzu ga aljanna ana son ta e ciniki ya kullu Allah ta'ala ce zaka bada rai ka ce zaka bayar zaka bada dukiya zaka bayar to yanzu ba da ranka da dukiyarka ga aljanna babu yanda za a yi ba ka son mutuwa ba ka son ka taimaki addinin Allah saboda kaji ana iya mutuwa ana iya samun matsala ana iya samun haɗari ka ce ba za ka yi ba dukiyarka ka kankame ta ba ka taimakon addini da ita kuma a yi maganar aljanna ala gafata malam ka ce kana so kamar wannan da'awar taka irin waccan ce da'awa ce wadda ba ta gaskiya ba domin in da'awar ta gaskiya ce ya kamata Allah ta'ala ce aljannan nan ya yi tallanta ga masu so amma ya ce abin da yake so su bayar a matsayin farashin aljanna shine su ba da dukiyoyinsu su ba da rayukansu to yanzu ciniki ya tabbata ya kullu ga aljanna sai kuma a ba da rai da dukiya falamma ra'at tujjaru azamatal mushtari wa qadara thaman wa jalalata man jara al ala yadayhi ومقدار الكتاب الذي أثبت فيه عرفوا أن لهذه السلعة شأنا ليس لغيرها فرأوا من الجبن الفاحش أن يبيعوها بثمن بخس دراهم معدودة تذهب لذتها وتبقى تبعتها فمقدار فعقدوا مع المشتري بيعة الرضوان رضا واختيارا من غير ثبوت خيار فلما تم العقد وسلموا المبيع قيل قد صارت نفوسكم وأموالكم لنا والآن قد رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعاف أموالكم معها ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا أغانيكو ما لك يتوى فلما رأى التجار yayin da manya-manyan 'yan kasuwa ba masu yin oda daga china ba ba masu yin oda daga dubai ba ba manyan 'yan kasuwa a kwari ko singa ko kasuwar sabon gari ba manyan 'yan kasuwa waɗanda suka shirya tsaf don siyar wannan katafariyar haja yayin da suka ga azamatal mushtari wa ƙadarar saman yayin da 'yan kasuwa suka ga girman almushtari mai siyan wannan haja wa ƙadarar saman da darajar kuɗin wa jalalata manjaral aqada ala yadai da girman wanda ake gudanar da wannan kasuwancin ta hannunsa wa miqdaral kitab allazi uthbita fihi da kuma darajar littafi ko diyarin da aka tabbatar da wannan ciniki a cikinsa arafu wayannan 'yan kasuwa sai suka gano anna li hadhihi sil'ati sha'anan kai wannan haja din tana da wani al'amari laysa li ghairiha da wuya ka samu wata haja mai irin wannan ba za ka taba samun wata haja da take da irin wannan daraja ba in ka dauke ta babu wata haja mai daraja irinta dan haka sai suka ga fara'au su 'yan kasuwa sai suka ga minal gabanil fahishi wannan dukan hanci ya yi muni an yabi uha su zo su siyi wannan hajar bithamanin baksin da kuɗi arha da rahima ma'adudatin ‘yan dirhamai ƙididdigaggu ‘yan kasuwan nan sai suka ga kai su ma ba su kyauta ba ai ya zama kamar akwai dukan hanci a zo wajen wanda za a sai wannan hajar a siye ta da arha da wasu 'yan tarare ƙididdigaggu suka ga bai ma dace ba hajar ta wuce a yi mata tayi da arha hajar ta wuce a ba da ɗan kuɗi kaɗan a yi tunanin za a iya samun wannan haja ɗin to zihibu lazzata suna ganin ai in aka siye ta da wannan dirhaman 'yan kaɗan aka siye ta arha zai tafiyar da daɗin wannan hajar ba za ma a ji daɗinta ba ba za a gane balu ɗinta ba wa tabqa tabi'atuha kuma sai zama in ku aka siyi haja arhatta tai arha da yawa to sai kuma ka yi haƙuri da consequence da riskin da zai biyo bayanta kaga haja ta yi kwasha-kwasha to lalle a bincike wannan hajar anya da aka duk wanda ya sai haja arhatta ta kai matuƙa da ɗan kuɗi ƙanƙani a to lalle riskin da ya biyo bayan wannan hajar bayan mutum ya siya kada mutum ya yi kuka da kowa sai kansa domin duk wanda ya sai rariya ya san za ta zub da ruwa na fata an gane in abu ana so ya zama nagartacce mai aminci dole sai an siye shi da kuɗi mai daraja da kima fa aqadu da haka sai suka yadda suka kulla wannan ciniki ma al mushtari bai'atar ridwan sai suka kulla wato wata irin mubaya'a ta yarjejeniya tsakaninsu da almushtari ridan bisa yardarsu waktiyaran da zaɓinsu min gairi thubuti khiyarin ba tare da tabbatar da zaɓin ba ba sun riga sun zaɓi haka bisa zaɓinsu ba cinikin kiyari aka yi da su ba su suka zaɓi kawai sun siya haka ba sa tsoron wani riski da zai biyo bayan wannan ciniki nasu falamma tammal aqadu da wannan ciniki ya kammala ya cika wa sallamul mabi'a wasullimu ko wasallamul mabi'a suka miƙa hajar da aka siya ƙila sai aka ce ƙadis sarar nufusukum wa amwalukum lana yanzu da ranku da dukiyoyinku din namu ne kamar haka Allah ta'ala yana so ya gaya ma kaga dai dukiyar nan dama ta sace ya baka ka duba wani irin usulubi da aka biyo maka da shi sai kuma ya ce to dukiyar nan da na baka dawo min da ita in baka aljanna ran nan dai ka san ko ka hana ka ki siyan aljanna da shi sai ka rabu da shi ko to ba ni shi zan baka aljanna dukiyan nan kuma tawa ce ka san na baka to yanzu dawo min da ita in baka aljanna wato wannan kake gane ɗabi'ar ɗan adam innal insana khuliqa halu'a ɗabi'a sa bata da kyau yanda kaga yaro haka yake yanzu zaka bashi ala an kace samun sai haka Allah haka ka zo tantirin ka zo nan baka da komai ko dan kamfai baka fado da shi ba duniyar nan duk abin da ka samu shi sa in ka tashi tafiya zaka tafi za ga shi sa suka ce za ga duk wanda ya mutu hannun sabu da yana nuna muku ban dauki komai ba duk na tafi na bashi amma in ya zo za a gan shi haka ha maza ha mata kenan kaga da ba da wasa zai ba bawan Allah an gane ko qad sarat nufusukum yanzu dai ga aljanna in kun yadda da wannan ciniki tsakaninku da Allah to yanzu ranku ba naku bane duk inda aka ce shiga dan ka samu aljanna zaka iya kutsa sa kai kawai duk yanda kake jin dukiyarka in aka ce ba da ita a baka aljanna zaka iya bayarwa yanzu mun kulla wannan ciniki kuma ciniki ya kullu da haka yanzu ranku da dukiyoyinku namu ne wal'ana qadara dadnaha alaikum aw fara ma kanat wa adhafa amwalikum ma'aha ka duba in banda Allah wa yake irin wannan yace yanzu ran da kuka siyar mana mun dawo muku da shi aro zuwa wani lokaci dukiyar da kuka bamu kuka siyi wannan aljannar mun dawo muku da ita fiye da yanda take ninkin baninkin ɗinta ma za mu baku wala ta hasaban nan ladina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun karka taba tsammanin waɗanda aka kashe su a cikin tafarkin Allah matattu ne ko mutum ya ba da ran nasa Allah ta'ala ce ku ce ya mutu ba matacce bane bai mutu ba za mu dawo mai da ransa ina fata an gane to kaga kenan yanzu in ka shi yasa in mutum yi amfani da dukiyarsa ya taimaki addini za ga ta ƙaru kasi aljanna kuma an dawo ma kaga wannan yayi daidai da hadisin Jabir wanda yayi mana ishara zuwa gare shi a can baya hadisin Jabir Jabir ne ana cikin tafiya sai raƙumin sa ya gaza raƙumin sa ya samu matsala in yanzu ne ka ce motarsa injin ya buga ta ki gaba ta ki baya ba kuɗin sa sabon inji ba kuɗin gyara annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya samu Jabir har Jabir ya fara shawarwarin kawai ya tafi wannan mota da tafiya bata dan bayan da zai daita ta ki gaba ta ki baya ta buga annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya taba raƙumin nan raƙumi sai ya zabura ya warke ya watsake ya dinga wata irin tafiya bai taba irin ta ba ma raƙumin saboda albarkar taba wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa yanzu raƙumi ya gyaru ko mota ya ya mataki ya ji ta tashi ya ba ta wuta ya ji ta fi da lafiya sai manzo Allah ce siyan man da ita an adab kenan sai kuma ya shiru da yana neman kai da ita yana neman watsa ya ce yanzu siyan man da ita yi shiru manzo Allah ce na siye ta kaza ce ka ya makin Allah ƙara dai ya ce a ka dai daure ka siyan min haka ya ce to na sallama maka ya ma'aikin Allah amma da sharadi manzala ce mai sharadin ya ce to yanzu dai kaga ina son sai mun zan hauta ta karasa da ni gida in dan huta sannan sai in dauko in dawo ma da ita manzala ce ba matsala da aka Jabir ya hau kan abin hawansa ya iso gida ya huta ya dauki raƙumi ya kai wa annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hannanta masa kudin sai ya ce ga kudinka jabir har ya juya sai annabi ya kirawo shi ya ce kana ganin kamar dai na su yi kayan nan naka da arha ko sai ce ungo kudin nan a sai ce a wannan motar taka ungo kiɗin yace ban gane ba yace aka tafi na ban maka ita kuma kudin ma din na baka annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayammar da kudin yace ya rike kudin kuma ya bashi abin hawansa kaga anan Allah madaukakin sarki ya ce ku ba da ranku da dukiyoyin ku ba ku aljanna ko ka ba da ran mutum nawa ne suka je gurin yaƙi har aka gama jihadi sai kuma ba a jihadi ba suka mutu daga ciki akwai Khalid bin Walid ya ce duk inda ake tsammanin an shiga ba za a fito bai ce na shiga wai gani kuma zan mutu irin mutuwan matsoraci a kan gado a ɗaki duk inda ake tsammanin in an shiga mutuwa ake ce jabir khalid ya ce na leƙa na shiga to kaga ya ba da ran ya samu aljanna kuma Allah ya ba shi lamun ya dinga dawowa da ransa to haka dukiyar ita ma yanda mutum ya tafi jihadi ba lalle bane ya mutu sahabbai nawa ne waɗanda suka je jihadi suka da ba a gurin yaƙi suka mutu ba dan an ce tafi jihadi baya nuna cewa kai mutuwar taka a can take tana iya a je jihadin a dawo sai ka dawo kuma kai ciwon ciki ko zazzabi ko wani abu mai kama da haka mutum ya mutu to haka dukiyar ita ma in mutum ya bayar in ka gane wannan karatun dan Allah ya ce ba da dukiyar ka kakkai ruwa bayar zaka sha mamakin Allah zai dawo ma da ita kaga ka siyi aljanna da ita kuma kamar yadda ka ji hadisin Jabir Allah zai dawo ma zai ma ninka ma ita fiye da yadda take da Suratu Ali Imran aya ta 169 Lam al-aya lam nattabi' minkum nufusakum wa amwalakum dalaban lirbihi lam nattabi' minkum nufusakum wa amwalakum dalaban lirbihi alaikum ba mu bi ku da ku ba mu ranku da dukiyoyinku don neman riba ba Allah ta'ala ce wannan kasuwancin da muka yi da ku ba mun yi bane don neman riba ba riba muke so ba bal yadhhara atharul jud wal karami fi qabulil bai'i wal i'ta'i alayhi ajalla al athman thumma jama'ana lakum bayna ath-thamani wal muthman yace mun yi haka ne wannan kasuwancin liyuzhira atharul jud dan alamomin kyauta da karamci su ƙara fitowa irin na Allah fi qabulil bai'i wajen karbar tayin cinikin wal i'ta da kuma kyauta da bayarwa alaihi a kansa aka ba da ajallar saman aka baka abin da ya fi ƙarfin kuɗin thumma jama'ana lakum Allah yace sannan kuma muka hada muku bayna thamani wal muthman muka hada muku tsakanin kudin da abin kudin duk muka dawo muku da shi wa ta'ammal qissata Jabir wa jamalahu afwan ashe kissan ma da na kawo ta Jabir ga ta nan kusa da mu na dauka mun wuce ta wa ta'ammal qissata Jabir yace kayi la'akari da qissar Jabir wa jamalahu da raquminsa kaifa waffahu thaman ka duba yadda manzan Allah ya ba shi kuɗinsa cikakke wa za da huye makari wa radda alaihil ba'ir ya kuma dawo masa da raƙuminsa wannan hadithin imam al-bukhari ya kawo shi a cikin as-sala hadithi na 443 hadithin jabir radiyallahu an fa dhikruhu bi hadha al-fi'l halullahi ma abi فذكره بهذا الفعل ambatansa da irin wannan aikin halullahi irin halin da Allah ya mu'amalanci ma abihi ya mu'amalanci mahaifin Jabir kenan Abdullah wa akhbarahu inda wato ya bashi labari annallaha ahyahu manzon Allah ya ba Jabir labari cewa Allah ya sake raya mahaifinsa wa kallamahu kifahan yayi magana da shi kai tsaye wa qala yace ya abdi tamunnu alayya a'taituk fa subhana man azuma juduhu wa karamuhu an yuhita bihi ilmul khalaiq manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga Jabir yace mahaifinka Allah ya kuma rayar da shi yayi magana da shi kai tsaye wa ƙala har ma yace da shi ya abdi ya kai bawana tamanna alayya a ɗaituk tamanna alayya ka yi buri a wajena a ɗaituka ni kuma zan baka duk abin da ka yi buri zan baka wannan ka koma cikin at-Tirmidhi ya kawo hadisin gaba ɗayansa a cikin at-tafsir hadisi na dubu uku da goma haka Ibn Majah a cikin al-Muqaddima hadisi na ɗari da casa'in hadisin Jabir bin Abdullahi radiyallahu anhu ma wa hassarahu al-Albani Sheikh Nasiruddin al-Albani ya hassana wannan hadisin fi hadhihi sunan a cikin wannan sunan na ainihin wato Ibn Majah fasubhana man azuma jodo tsarki ya tabbata ga ubangijin da kyautarsa ta girmama wa karamuhu karamcinsa ya girmama an yuhida bihi ilmul khala'iq tsarki ya tabbata ga ubangijin da kyautarsa da karamcinsa ta fi ƙarfin ilimin halittu su iya kewaye ta laqad a'ta sil'ata Allah ta'ala ya ba da hajar, wa a saman ya ba da kuɗin da za a sai hajar, ba karamci irin na Allah ba, hajar tasa ce kuɗin kuma nasa ne, ya baka kuɗin ya ce zo ka sai hajar, ko kuɗinka ne? Wa waffaqahu li takmilil aqd kuma Allah yayi wa mumini muwafaqa wajen cika wannan ciniki wa qablil mabi'i على عيبه وأعدى عليه أجل الأثمان واشترى عبده من نفسه بماله وقبل المبيع كما يكربي المبيع أبن سيرور على عيبه كودا هنا دا عيبه وأعطى عليه أجل الأثمان كما يباشي أجل الأثمان أبن دا يابو كودن سجرمه واشترى عبده من نفسه bimali da dukiyarsa ya siye ran bawansa wa jama'alahu kuma ya haɗa wa bawan bainar saman wal musamman tsakanin kuɗin da kuma abin kuɗin wa asna alai kuma ya yabo a gare shi wa madahahu bihaza kuma ya yabe shi bihaza da wannan Allah ya kawo wasu baitoci duk kun gansu wa madahahu ya yabe shi da wasu baituka wanda Ibn al-Qayyim ya kawo su cikin littafin sa Madarijus Salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa madahahu bi hadha al-aqd ya yabe shi da wannan ciniki din wa huwa alladhi waffaqahu lahu kuma Allah ta'ala shi yayi wa mumini muwafaka da wannan cinikin wa sha'ahu kuma Allah ne ya ga damar mumini ya karɓi wannan cinikin minhu daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ibn al ya kawo wasu baitoci wanda ya kawo su a cikin madaraju salikin. Fahayya hal in kunta za himmatin faqat hada bika hadi shauki fatwil marahila wa kulli munadi hubbuhum wa ridahumu idha ma da'a labbaika alfan kawamila ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن نظرت إلى الأطلال عدنا حوائلا وخذ منهم زادا إليهم وسر على طريق الهدي والحب تصبح واصلا ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه فإن الشوك يكفيك حاملا وأحي بذكر بذكراهم شراك إذا إذا دنت ركابك فالذكرى تعيدك عاملا وإما تخافن الكلال فقل لها أمامك ورد ورد الوصل أمامك ورد الوصل فابق المناهلا وخذ قبسا من نورهم ثم سر به فنورهم يهديك ليس المشاعلا وحي على وادي الأراك فقل به عساك تراهم ثم إن كنت قائلا وإلا ففي نعمان عندي معرف الأحبة فاطلبهم إذا كنت سائلا وإلا ففي جمع بليلته فإن تفت فمنا يا ويح من كان غافلا وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى بها إن كنت نازلا ولكن سباك الكاشحون لأجل ذا وقفت على الأطلال تبكي المنازل وحي على يوم المزيد بجنة الخلود فجد, فجد بالنفس إن كنت باذلا فدعها رسوما دارسات فما بها مقيل وجاوزها فليست منازلا وخذ يمنة عنها على المنهج الذي عليه سرى وفد المحبة آهلا وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة فعند اللقاء ذا الكد يس- يصبح زائلا فما هي إلا ساعة ثم تقت- تنقضي ويصبح ذو الأحزان فرحان جاذلا wato waɗannan baitocin ya kawo su gaba ɗaya ke cewa fahayya hal lokacin zai isa mu shigar da su? minti biyar to bari mu gani yake cewa fahayya hal in kunta za himmatin kalmar hayyahal ma'anarta halumma ko asri ko aqabil mun ce uku to fa hayyahal ma'ana taho fuskanto ni yo sauri shine kalmar hayyahal in kunta za himmatin yi maza ka taho in ka kasance ma'abocin himma ne kai in kana da himma to kar ka tsaya nawa taho faqad hada bika hadi shauki domin mai kora zuwa ga shauki wato begen aljanna mai kora mutane zuwa ga begen aljanna ya kora su ma'ana abin da yake nufi faqad nada munadiha in kunta za himmatin in ka kasance kana da himma to kai maza maza ka taho mai kira zuwa ga aljanna zuwa ga bege da shauki da san aljanna ya yi kira faɗuwar marahila ka yi maza-maza ka nannaɗe nisan tafiyan nan ka yi sauri maza ka tsaya wani ka tsaya taya wasu abubuwa a kan hanya yi maza-maza ka taho domin mai kira zuwa ga aljanna ya yi kira wa kulli munadi ka gaya wa wannan mai shelar hubbuhum ƙaunarsu wa ridahum da yaddasu idza ma da'a labbaika alfa kawamila in har yayi kira to zaka amsa masa alfa kawamila kuma amsawa cikakkiya sau dubu in zai kira sau dubu zaka amsa sau dubu ga wannan mai kiran wala tanzur al-atlala kar ka tsaya wajen kalle-kallen kufai kar ana tafiya ka ga wasu wasu wurare nan wasu wasu abubuwa ka tsaya su dauke ma hankali adla al-kufai kenan ka zo ka ga wani gari wani kauye an tashe su ko bandi sun tashe su an ga tukwanan su ga kaza ka ci ka tsaya kana kalla kalla ka tsaya wannan abu me kira zuwa aljanna yayi kira kar wani abu ya tsaye da kai shine wala tan wala tanzuril adlala kar ka tsaya kallon kufai min dunihim ka kyale wayancan masu kiran naka kar ka kar ka tsaya wannan fa in nazarta ila al-atlal in ka tsaya kallon irin waɗannan kufai burbushi da wuraren tarihi udna hawamila hawa'ila to za mu koma a tsare mu kar mu je sai an je kuma mu tara an tsare lokaci ya kure ha an rufe gate haka mai kira yana kira kar ka tsaya wani abu wa khudh minhum muzadan ka kuma karbi guzurinka daga wajensu ilaihim zuwa tafiya wajen nasu ribkata qa'idin ko wa khudh minhum muzadan ilaihim ka karbi guzurinka daga wurinsu wasir ala tariqil hadi ka tafi ka bi tafarkin nan na shari'a wal hubbi da kauna tusbihu wasila akwan a tashi za a wayi gari ka isa wala tantazir bis sairi rifqata qa'idin kar ka jira tawagar mazauna a wannan tafiya taka kar ka jira tawagar mazauna ga wasu su sun hatsin tawaga ce amma sun yada zango sun tsaya suna ta hira ma suna bata lokaci kar ka saurare su kar ka jira su shine wala tantazir rifqata qa'idin kar ka tsaya sauraron tawagar mazauna bisairi a wannan tafiya taka wada'ahu kyale wannan tawagar ta mazauna fa inna shauqa yakfika hamila begen da kake na zuwa aljanna ya isa ya zama wanda zai dauke ka zuwa aljanna wa ahayi bi zikirahum shiraka wato karayar da hanyar ka ta tafiyan nan bi zikirahum ta hanyar tunawa da su idza da nadari kabuka in dai har abin hawanka ya matso kusa da kai fa zikira domin tunawa da su waɗanda kake so ka tarar to wannan tu'iduka amila za su zai sake mai da kai ka zama mai aiki tukuru wajen wannan tafiya taka wa in ma takhafanna al-kalala faqullaha idan kana tsoron alkalala kalmar alkalala tana nufin al'aya wa ta'ab wato in kana gudun gajiya a wannan tafiya taka kana tsoron gajiya faqullaha ka gaya wa ita kanta gajiyar amma maki wardul wasli akwai fafuran nan na saduwa da masoya a nan gabanki kaɗan fabgil manahila ka nemi mashayar ruwa gurin da za a gangara a sha ruwa dan nan gurin da take so gajiyar ta tsaye da kai ba gurin tsayawa bane a dan ƙara gaba akwai mashayar ruwa a gaba ka ba ta haƙuri ita ma gajiyar ku ƙara gaba wa khuz qabasan min nurihim sannan ka dan kunni ka dan dosani wani haske min nurihim daga hasken su su wa'ancan na gabanka thumma sir bihi sannan ka tafi da wannan hasken dan ya dinga haska maka fanuruhum domin kaga hasken su ya hadika laisal mashaila wato zai shiryar da kai ba wai tsayawa neman wata fitila ba ba wai fitila ake nema ba ina fata an gane an ce lokacin ya cika dama na san baitukan da wuya su shiga cikin karatun to insha Allah sai mu tsaya a wannan baitin insha Allah ko sati mai zuwa sai mu karasa shi sai mu shiga gaba abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin